من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode Allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci na nefa a nan ningi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul an'am jiya mun tsaya a aya ta 92 yau kuma insha Allahu tabaraka wa ta'ala za mu tashi farkon aya ta 93 muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya datar da mu yau muna sha biyar ga watan ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan uku shekara ta 2025 miladiya insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi faɗin Allah ta'ala wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء أو قال فأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون
حياك الله جمرات المسلمين إلى ما karanta shi.
نعم
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban wane ne yafi girman zalunci fiye da wanda ya kirkiri ƙarya ga Allah tabaraka wa ta'ala aw qala ko kuma yace uhiya ilayya ko kuma yace amin wahayi alhali wa lam yuha ilayhi shay'un ba a masa wahayin komai ba yace Allah ya masa wahayi alhali ba a masa wahayi ba wa man qala sa'un- sa'unzilu mithla ma anzalallah kuma wa ya fi girman zalunci da wanda ya ce zan saukar da kwatankwacin abin da Allah tabaraka wata'ala ya saukar Allah ta'ala ya ce walau tara izi zalimu na fi gamaratul maut da a ce za ka ga da ka ga yayin da azzalumai suke cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu basidu aidihim alhali a lokacin mala'iku sun shimfiɗa hannayensu akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adhabal hun mala'ikun za su rika ce da su ku fito da rayukan ku kaga wato an ba abin a jajjere farko wani Allah ta'ala ƙarya na biyu wanda ya ce shi annabi ne alhali ba annabi ba ne mafi girma a cikin waɗannan kuma shi ne na ƙarshe wanda ya ce me shi ma zai saukar da irin abin da Allah da irin abin da Allah ta'ala ya saukar shi ma zai wahayi ma'ana shi ma ya zama Allah kenan ina ba ta gani annabi sallallahu alaihi wasallama yana da marubuta wahayi akwai waɗanda suke rubuta masa wato wahayi idan aka yi wahayi sai kira su ya musu imla'i su rubuta to malamai suke cewa wannan ayar ta sauka ne cikin sha'anin wani da ake ce da shi abdullahi bin sa'ad bin abi sarj wannan abdullahi bin abi saɗin nan abin abisar wato ɗaya ne daga cikin wanda suke rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ɗaya ne daga cikin kuttabul wahid wanda ayan ta sauka sanadiyya kamar yadda imam al-bagawi ya ce yace shi abdullahi bin sa'ad bin abi sarh wa qad kana aslama wa kana yaktubu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya saya shi ɗaya daga cikin marubuta wahayi da aka sashi ɗaya daga cikin marubuta wahayi wa kana idza amla alaihi sami'an basiran idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa imla'i idan manzo Allah ya ce da shi sami'an basiran shi kuma sai ya rubuta aliman hakiman idan annabi sallallahu alaihi wasallam aka masa wahayi a aya akwai aliman hakiman shi kuma sai ya rubuta gafuran rahiman falamma nazalat malam yace yayin da wata aya ta sauka faɗin Allahu tabaraka wa ta'ala walaƙar khalaƙanar insana min sulalatin min ɗin sai ya rubuta ga annabi sallallahu alaihi wasallama irin yadda manzo Allah ya gaya masa sai ya kama mamaki sai yake ganin cewar yanzu haka aka lissi ɗan adam da sulala min ɗin wato da ainihin yumbu ɗan wato ƙasa sai ya ce tabarakallahu a hasanar khalikin sai ya nemi ya rubuta yanzu kada a rubuta walaƙar halakanar insani min sulalatin min din a rubuta fa tabarakallahu a hasanar khalikin kawai a wuce sai manzala ce da shi a oktobu ha haka za nazalat manzala ce sai ya ce ka rubuta ta haka ta sauka wannan ayar ka rubuta ta haka shi wannan abdullahi din sai yake cewa to ai da ya ga ana yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi yana gaya masa ya rubuta idan ya rubuta ba daidai ba in manzo Allah ya gani sai ce ba haka aka ce ba nan guri nan gurin guri kaza ne abin da yake rubuta wannan ba daidai ba bai taba wucewa ba ina fatan gane ma'ana bai taba ya rubuta ba daidai ba kuma a dauke shi daga cikin wato khududul qur'aniyya a aje ya zama ya kai ga wato hannayen musulmai har zuwa yanzu a duk abin da yi ba daidai ba nan take annabi sallallahu alaihi wasallama yakan dakile ya ce masa ba haka bane a rubuta haka to shi da ya ga cewa manzo Allah yana gyara masa sai ga manzo Allah shi ma mutum ne sai ya zame ya fara neman gurin yan duba gurin boka kaga ya zame Allah ta'ala ya kare akwai wani mutum ana ce da shi abdurrahman bin muljim abdurrahman bin muljim ɗaya ne daga cikin sahabbai bayan annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin sayyidina ali yana khalifanci sai ya zama wato shi abdurrahman bin muljim sayyidina ali sai ya aika zuwa ga shugaban da yake masar wanda yake gwamna a masar wanda yake kula shugaban musulmi a masar ya ce abdurham bin muljim ka kula da shi saboda mutum ne wanda ya haddace alkur'ani ya iya alkur'ani kwarai daga sai iya karantawa da kyau ya ce a jawo shi kusa-kusa a cikin masallaci ya zama yana tare da al'ummar musulmai wato malaman cikinsu don mutane su amfana da shi an zo aikin hajji sai ya saka wasu abubuwa na hasada a zuciyarsa yana jin haushin wane yana jin haushin wane ba wanda ya tsana kuma kamar Aliyu bin Abi Talib da yazo sai suka tattauna a Ka'aba shi da wasu mutane uku cewa lalle akwai mutanen da ya kamata a kashe su fa na ɗaya kuma ya kamata a kashe Aliyu bin Abi Talib na biyu a kashe Muawiya yace amma ni ku bar ni da Aliyu ni zan kashe shi shi Abdurrahman bin Muljim idan ka duba wato tarihin ko kisar kashe sayyidina ali za ga shi abdurrahman bin muljim shine ya sa wata wuka a cikin wato guba a dafi ya tsuma ta sannan ya tare shi ya taho sallar asuba ya daba masa bayan kwanaki kaɗan kuma ya mutu saboda haka shi sa idan mutum ya fara jin wani abu na shaidan na hasada tsakaninsa da wani da wani to yayi sauri ya datse wannan abu saboda shaidan zai iya kai shi inda bai taba tunanin zai je ba idan ya zamto ɗaya daga cikin magabata daga cikin sahabbai ko kuma daga cikin tabi'ai wanda daga cikin tabi'ai zai iya kudurin wani har ya je ya daba masa wuka kuma wanda yake khalifan annabi ne sallallahu alaihi wasallam tare da cewa shi wannan yana daga cikin waɗanda suka fi a zamanin to lalle ba wanda zai tsire kenan daga sharrin shaitan sai Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu to sai daga shi wannan Abdullahi yana daga cikin marubuta wahayi ya yarda ya sake koma cikin musulunci kuma ya mutu akan musulunci Allah tabaraka wa ta'ala ce da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau tara iz zalimuna fi gamaratil maut inda zaka ga yayin da ainihin azzalimai suke cikin gamaratul maut wato magagin mutuwa gamarat jam'i ne na kalmar algamratu algamra shine wahala ko tsanani to ana cewa gamaratul maut a matsayin magagin mutuwa ma'ana wahalar yayin fitar rai to amma ba kowa ke shan wahala wajen wajen daukar ransa ba to amma larabawa suna da wani abu da suke ce masa tadayiqul ma'ana da kuma tawsi'ul ma'ana shi babi ne mai zaman kansa a ilimin lugha arabiya tadayiqul ma'ana da kuma tawsi'ul ma'ana ma'ana in aka ce tausi'il ma'ana shine kalma ana amfani da ita a wani fage dan kadan to amma sai a faɗaɗa amfani da ita cikin al'amura misali ana amfani da kalmar gamra a matsayin wahala ko tsanani sai ake cewa wanda aka zo ɗaukar ransa wahalar da yake sha sai a cina cikin gamarat ina fata gane wanda yake kuma wato a musamman wanda yake ba musulmi ba to sai laraba suke dora magagin da mutum yake yi in zai mutu ko na kwarai ko ba na kwarai ko a ce gamarat to shi kuma qur'ani ya sauka ne ba laraban littafi ma'ana ya sauka da ta'abiri da usulubi da usulubi irin na larabawa to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce law tara iz zalimuna fi gamaratil maut da zaka ga da zaka ga azzalimai yayin da suka kasance a cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu wawun dinnan halli mana halatul mala'ikatu basidu aidihim alhali a lokacin mala'iku sun shimfida hannayensu suna cewa da su akhriju anfusakumul yawma tujzauna azabal hun ku fito da kawunanku da rayukanku yau za a sakanya muku da azaba ta wulakanci wannan maganar ana gaya musu ne saboda a sake munana musu an san ba za su iya cire ransu da kansu ba da za su iya fidda ransu da kansu ai ba za su zasu cire din ba amma sai ake cire su to kuma yi koran wanda alhali ne an san ba za su iya ba kamar kai ne ka gaya mutum abin da ka san ba zai iya ba a ce to yanzu sai ka shanye damar raken nan alhali an san ba zai shawo ba sai ka yi kaza sai ka yi kaza don a bata mutum rai na fata an gani a khariju an fusa kuma liyawar tujzauna azabul hul bima kuntum taquluna ala Allah sakamakon abin da kuka kasance kuna faɗa ga Allah tabaaraka wa ta'ala ghairal haqq wanda yake ba gaskiya ba cewa an muku wahayi alhali ba an muku wahayi ba wannan ba gaskiya bane cewa wato kuma za ku iya saukar da abin da kwatankwacin abin da Allah ta'ala ya saukar ba gaskiya bane cewa Allah yana da da wannan duka ba gaskiya bane bima kuntum تقولون تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون كما كن كسنتي عن آياته دنگane da ayoyin Allah tabaaraka wa ta'ala tastakbiruna kuna girman kai kuna jin cewar ku kun wuce ku yi imani da alqur'ani kun wuce ku gaskata manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am
ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون
حياك الله الله تبارك وتعالى يتي ولقد جئتمونا فرادا حقيقة kun zo mana daddai daddai daban-daban daidai daidai kama khalaqnakum awwal marratin kamar yanda muka halicce ku a karan fari yanda kuka zo duniya daddai haka yanzu kun dawo ga Allah tabaraka wa ta'ala daddai Allah tabaraka wa ta'ala yace wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum kuma kuka bar abinda ma khawwalnakum abinda muka baku a gidan duniya na lafiya na ƙarfi na dukiya na ɗayaye na matsayi ma khawwalnakum duk abinda da muka baku din nan wa taraktum kuka kyale shi a wara'akum wara'a zuhurikum wato a bayan bayan kun aka ce wara shine baya zahar kuma shine gadan baya wara'a zuhurikum ma'ana a bayan gadan bayan ku can baya kenan to kuma ana nufin gidan duniya ma'ana yanzu kun zo lahira kuma abin da muka baku na kuɗi da dama din kun bar wannan a gidan duniya sai Allah ta'ala ya ce da su wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'antum ya ya bamu ga ya bamu ga ainihin masu ceton ku da kuke rayawa ba wanda kuka ce in kun je gidan alkiyama su za su cece ku ina suke allazina za'amtum annakum fikum shuraka'u wanda kuka kuke rayawa cewa su cikin sha'aninku shuraka'u ma'ana sun yi tarayya da Allah su saboda haka za su taimake ku su za su hayar da ku Allah tabaraka wa ta'ala yace laqad taqatta'a bainakum haqiqa ya tsitsinke tsakankaninku wato alaƙar da take tsakaninku da waɗannan wanda kuka ce za su cece ku ta ƙatsa alaƙar ta yayyanke ta tsintsinke ba ma ta yanke so ɗaya ba ta ƙatsa don da an ce ƙatsa ko ƙatsa ana nufin ya yanke ta ƙatsa mana alawa zane ta fa'ala mana asilat ɗin ta ƙatsa atin silat alaƙoƙin da suke tsakaninku da su waɗannan wato waɗanda kuke cewa su za su cece ku ko su suke ce muku ku yi abin da kuke so in dai kun yi kaza da kaza kawai idan kiyama mun isar muku to yanzu gashi alaƙar da take tsakaninku ta yanke wa dalla ankum ma kuntum tazumun abin da kuke rayawa kuma ya ɓace muku abin da kuke rayawa yanzu babu ya ɓace muku me kuke rayawa shine waɗannan shehinan naku ko waɗannan allolin naku ko waɗannan malaman naku ko waɗannan wanda kuke musu makauniyar biyayyar dai yanzu alaƙa ta riga ta yanke Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa laqad ji'tumuna furada haƙiƙa gashi yanzu kun zo mana ɗaiɗaiɗaiɗai ma'ana kamar wani tashi alƙiyama wannan yana daga cikin abin da malaman balaga suke cewa wato shine kabaru makana itibar makana wato kamar a ce abu ne wanda kamar wato bai kasance ba amma kamar ya kasance duk abin da ya zama ba makawa sai ya kasance sai zo da siga ta kamar ma gashi yanzu ya kasance wala qadji itumuna furada haqiqa kun zo mana daidai ai ba tashi alkiyama ba ballantana a gaya musu wannan amma sai Allah ta'ala ya ce haqiqa kun zo mana daidai saboda me wato abu ne wanda tabbas zai yiwu saboda ka sai Allah ta'ala ya haka yi toshi ya faɗe shi akan gashi nan ma ya yiwu kawai itibar ma sayakun sai yazo ala sigatu makan Allah tabaaraka wa ta'ala yace kun zo mana dai dai dai dai furada jam'i ne na kalmar fardan fardan shine guda daya ba farda ba fardan shine mufradin sa furada kuma shine dai dai dai kamar ka ce mutun sakaran wanda yake cikin maye kaga jam'in sai ya ce me sukara fardan me furada sakaran a ce mai sukara kasalan a ce mai kusala na fatan gani kama kun awwala marratin kamar yadda muka halicce ku karan fari mun halicce ku ba tufafi a jikinku mun halicce ku babu kaciya a jikinku mun halicce ku babu dukiya mun halicce ku baku da gida baku da mota baku da babur baku da kasuwa baku da komai haka muka halicce ku furada gashi yanzu kun dawo gidan duniya a wato gidan lahira ɗaiɗaiɗaiɗai kuma babu waɗannan dukiyoyin kowa kuma zai tashi tsirara annabi sallallahu alaihi wasallam kiyama kowa za a tashi shi empty tsirara nana ta tace ya rasulullah an-nisa'u war rijal wa yanzuru ba'dhum ba'dha ya rasulullah haka mata da maza za a tashi tsirara da maza da mata kuma kowa yana kallon kowa sashi yana kallon sashi shi har yanayin ba irin wannan bane ana cikin tashin hankalin da ba za ma ka gane wannan fila ce a gabanka ko mutum bane saboda tashin hankalin da kake ci ba wani magana cewa wannan mace ce ko wannan namiji ne kamar yanda a gidan duniya yanzu duk mun da muke cikin masallacin dukan ba rana ɗaya muka zo ba wani ma da wani ba su haɗa ma irin ranar ba a ce wani ranar juma'a wani ma shekarar shi maran juma'a aka haife shi da yawa ma su haɗa rana ba ma ba haɗa gari ba ba haɗa unguwa ba ba haɗa shekaru ba ba haɗa wata ɗaya ba ba haɗa sati ba kaga daban-daban kenan amma Allah tabaraka wa ta'ala zo hada mutane suka san juna harkar ku iri daya hidimar addini ko hidimar kasuwa ko hidimar aiki ko hidimar karatu ko na abu dai da zo ta hada kanku sai ku hadu ka san wani ya san ka ran yaushe aka haifi wani baka sani ba kai ran yaushe aka haife ka shi ma bai sani ba a wanne gari ma aka haife ka a mun haɗu ne kawai a gari kaza ban san inda aka haife shi bai san da kafin yanzu da yawa a cikin mu na tsakankanin mu da yawa mu san inda aka haifi juna ba wataƙila wani makwabcinka ne amma in ya ce maka aini a ƙasa kaza ko a gari kaza aka haife ni sai lokacin za ka sani tunda da yawa mutane da suke rayuwa a gari ba ma a garin wani aka haife su wasu ma ba ma a ƙasar aka haife su ba gaba ɗaya amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya zauna da su a nan to kamar irin wannan ranar alkiyama Allah ta'ala da ce yanzu gashi kun zo mana dadde kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halice ku karan fara a gidan duniya yanzu gashi kun dawo daya bayan daya yau wani ya mutu gobe wani ya mutu bana wani ya mutu badu wani ya mutu da haka da haka kaf kowa zai mutu da haka da haka kuma za a wayi gari kowa an tashe shi an dawo da shi an dawo fresh kenan to yanzu kuma za a hisabi kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum Allah tabaaraka wa ta'ala yace kuma gashi yanzu wa taraktum kaga shi ma ada sigatul madi ne kun kyale kun bar ma khawwalnakum abinda muka ba ku din wara'a zuhurikum a bayan bayan ku a gidan duniya kun kyale duk abinda muka mallaka muku wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'antum annahum fikum shuraka'u me yasa Allah ta'ala ce wa ma nara ma'akum shufa'akum yaya ba mu gani tare da ku ba ba mu ga wato masu muku masu ceton kudin ba mu gansu ba allazina za'antum annakum fikum shuraka'u wanda kuke rayawa cewa su din a cikin sha'aninku su ai shuraka'u sun yi tarayya da Allah ne saboda haka ku su ne naku tunda sun yi tarayya da Allah wajen mallakar komai da halitta to kenan za su yi tarayya da Allah wajen hukunci in an tashi hukunci ko kuma kuna bangaren su ne zantum annakum annahum fikum shuraka ba ana nufin su sun yi tarayya da ku bane a'a su sun annahum fikum shuraka mana cikin sha'anin ku sun yi tarayya da Allah za su yi muku wato ceto su za su ware ku kamar a ce ne wane da wane sun zo neman aiki kuma kai kana tare da wane kai kandida ɗin wane ne wane kandida ɗin wane misali kaga tunda wani yana ta cewa a wannan gurin a wannan ma'aikatar za ka ga cewar aiku na wani ne to ku su kuma suna ganin cewar su waɗanda suke tare da su gumakansu ko allolinsu ko waɗanda suka mutu makauniyar biyayya a gidan duniya sun yi tarayya da Allah wajen mallakar wani abu haka suke gani suna gani sun yi tarayya da su kamar yadda muka ji wato cikin wato kissar wane ne Hussein mahaifin imran bin hussein wanda ya zo zai musulunta kafin ya musulunta manzo Allah ke tambayarsa Allah nawa kake bauta ya ce alloli bakwai to kaga wato kaga kenan yake ce masa a ina suke wannan allolin sai ya ce shida a ƙasa ɗaya a sama na saman Allah na gaske din sauran kuma gumaka kaga kenan a gurin sa waɗannan gumakan sun yi tarayya da Allah ne in ya mutu ran kiyama waɗannan a cikin kasansu da suka yi tarayya da Allahn da yake sama a cikin kasansu na mallaka zai zama shi yana raban waɗannan ne don da manzala tambaye shi a ina suke yace shida a ƙasa ɗaya a sama yace to in ka faɗa halin kaka na kayi ina wanne kake kaiwa a cikin bakwai ɗin nan yace a in matsala ta faru na saman nake mayarwa gare shi yace to haka ne ka watsar da waɗannan na ƙasan man ne ba su ɗaukar nauyin in ka shiga matsala ba daga baya dai musulunta Allah tabaraka wa ta'ala yace wa laqad taqatta'a bainakum haqiqa ya tsitsinke ya yayyanke abinda Allah tabaraka wa ta'ala faɗa cikin suratul baqara wa taqatta'at bihimul asbab idh tabarra'a alladhina tubi'u min alladhina tabu'u wa ra'aw al'adab wa taqatta'at bihimul asbab idan wanda suka yi biyayya suka ga azaba gobe alkiyama sai su barranta daga waɗanda suka yi wa biyayya su ce lau anna lana karratan fana tabarra minkum kama tabarra'u minna minhum kama tabarra'u minna inda za a mai da mu gidan duniya da mun musu baran-baran da mun musu tawaye kamar inda suka mana tawaye a yau saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yace wala qad taqata bainakum hakika ya tsinke alakar da ke tsakaninku da waɗannan wato allolin naku wa dalla ankum ma kuntum taz'umun kuma abin da kuke rayawa ma cewa an an tashi alkiyama ai akwai kaza ai wato ai akwai kaza akwai kaza to wannan din ya bace mu dalla ankum ya bata abin da kuke mummunan tunani ran kiyama shine zai faru to ba haka bane abin da ya da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi zai faru to shine ya faru ya mata gani na'am
inna allaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز الأليم حياك الله نعم الله يبينا Allah tabaraka wa ta'ala yace inna Allaha faliqul habbi wan nawa lalle Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya tsaga wato alhab ainihin wato kwayoyi wan nawa da kuma kwallaye shine wanda yake tsaga kwaya ta fashe ta tsiro wan nawa haka nan kwallo shi ma shi yake tsaga shi ya fashe ya tsiro yukhrijul hayya minal mayyit Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake fitar da rayayye daga cikin matacce kuma shine mukhrijul mayyit min alhayy shine wanda yake fitar da wato matacce daga rayayye Allah ta'ala da yace shi yake tsaga wato anashin kwayoyi da kuma kwallallake ya fitar da rayayye daga matacce kuma shine mai fitar da matacce daga rayayye sai yace zalikumullah wannan fa shine Allah fa fa anna tufakun to me yasa ake kawar da ku da kan gaskiya falikul isbah shine wanda yake keto da safiya ma'ana ga duhun dare amma ya keto da fitowar alfijir gari ya waye shi yake yin wannan in ba Allah tabaraka wa ta'ala ba wane ne zai iya idan ya sanya muku dare ya zamto sarmadan in ya zamto kai tsaye an yi dobul dare ko kawai kullum ma duhu waye zai iya zo muku da ainihin haske in ba Allah ba babu idan aka yi duhun dare in ka kalla sai kaga in ba Allah ba ba wanda isa gari waye idan ya ce gari ba zai waye ba kuma ba wanda isa ya wayar da gari duk masu mulki sai dai su gani su hakura ba su isa su wayar da gari ba sai dai Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka Allah ta'ala shine falikul isbah shine wanda yake kullo da ainihin wato wayewar gari wasu ke cewa falikul isbah ma'ana khaliqul isbah shine wanda yake halittar safiya waje laila sakanan kuma ya sanya dare ya zamto wato gurin hutu ga ainihin mutane da kuma ainihin sitira ga ainihin mutane waje laila libasa muka sanya dare ya zamto wato ainihin tufafi ko sitira kamar yadda faɗa a cikin suratun nabai washamsa wal qamara husbanan Allahu tabaaraka wa ta'ala yace ya sanya rana da wata husbanan a matsayin wato ababan lissafi idan rana ta zo ta tafi kace an yi ni daya wata shi ma zo tafi kace an kwana gobe ya sake fitowa ya tafi an yi kwana biyu kwana uku haka dai husbanan ma'ana hisab zalika taqdirul aziz alim wannan shine kaddarawar al-aziz mabuwayi al-alim wanda yake masani Allah tabaaraka wa wata'ala ya ce shi ne inna allaha falikul habbi wan nawa shi ne wato wanda ya tsaga yake tsaga ainihin habb habb dinnan shi ma jam'i ne mufradinsa habbatu habba shi ne kwaya ɗaya ana masa jam'i habb ana masa jam'i hubu yana da jam'i kala biyu akwai kalmomi da yawa a larabci suna da siga na ainihin jam'i kala biyu akwai kuma wato a larabci kuma abin akwai abin da ake ce masa jam'ul jam'i ayi jam'i kuma a ƙara jam'i akai Allah tabaaraka wa ta'ala ce ka annahum jimalatun sufur jimalat na'am kaga jamal abu shine mai raƙumi jimal raƙuma sallallahu ta'ala ce jimalatun wato jam'ul jam' a larabci akwai jam'i ne a sake masa jam'i in banda larabci ba wanda ke da irin wannan abun gaba ɗaya a yaran duniya haka malaman linguistics suka ce na kowane bangare ba su taba samun yaren da yake da wato jam'in jam'i ba sai larabci to saboda haka inna allaha faliqul habbi Allah ta'ala shine wanda yake tsaga kwayoyi a sa kwaya a ƙasa Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ta tsage yanzu idan ka ajiye kwayar wato kwayar shinkafa sai kaga ka shuka gona ɗaya yau ruwa ɗaya da ki gonar gaba ɗaya amma sai wasu ƙwayoyin su riga fitowa su riga tsagewa wa ya tsaga wannan ƙwayar Allah tabaraka wataala kai yanzu gonarka ce kai ka shuka shinkafa baka ma san ƙwayoyin ka shuka ba Allah ta'ala ya san guda kaza ka shuka a gonarka kuma shi ya san dade yau guda nawa ne za su fito gobe kuma nawa ne waɗansu kuma sai rana ake sai ka zo kana noma sai ka ga wata kuma yanzu take ƙoƙarin fitowa to Allah tabaraka wa ta'ala ne ce zalika taqdirul azizul hakim wannan fa shine kaddarawar mabuwayi mai hikima fa haka yake yi lokacin da ya ga dama zai tsaga wannan kwaya wannawa haka nan kuma da ainihin nawa nawa shine kwallo nawa shi ma jam'i ne na kalmar nawatu na fatangan in aka ce hab su ne kamar kwayar shinkafa kwayar dawa kwayar gero su ne hab su ne habub su ne habba ɗin nawa kuma shi ne ƙwallo wanda yake da ƙarfi ɗin nan kamar ƙwallon dabino kamar ƙwallon kanya duk wannan menene nawa ne hab kuma su ne wanda suke da ƙishira a jikinsu suke da wannan ɓawo ɗin shi kuma wanda yake bashi da bawo masluk ne wannan shi laraba suke ce masa nawa ina fata an gane Allahu tabaraka wa ta'ala shine wanda yake tsaga wannan subhanahu wa ta'ala kuma shine wanda yake yukhrijul hayya minal mayyit yake fitar da raye daga matacci kaga kwallon dabino kawai a matsayin busasshen abu kana sa shi abu ta zai kama wannan danyi ne a wato wannan abu ne mara rai kawai haka amma yana nan inda zaka aje shi a ƙasa kawai sai ya tsiro in ya tsoro kuma ya zama abu mai rai kaga ya zanto me Allah ta'ala ya fitar da raye daga matacci ka samu kwan kaza a ajiye kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sa an kaza kuma fito daga ciki duka wannan yana daga ciki ka samu wani kafiri ne amma sai ya haifi da kuma dan ya zanto musulmi kaga Allah ta'ala ya fitar da me raye daga matacci na mata an gane wa mukhrijul mayyit min al-hayy kuma Allah ta'ala shi yake fitar da matacce daga rayayye din sai ka ga bishiya da ranta da komai amma sai ka gare shinta ɗaya ya bushe sai ka ga ganye kaza sun bushe sun faɗo yana faɗowa ganyen nan ka ganshi wannan mataccen ganye ne ya gama bushewa gaba ɗaya Allah ta'ala ya ce zalikumullah wannan fa shine Allah zalikum wannan ismul ishara ne lil jam'a mufradin sa zalika ne idan ana magana da mutane da yawa larabci yakan wato akan dauki ismul ishara sai a yi magana da shi wato a sanya shi ya zamto mukhatib damirul mukhatib ne wanda ake musu magana idan ana magana da daya sai a ce zalika idan mace ce a ce zaliki kamar da aka yi wato cikin shanin maryam alaihi salam idan mutum bi ne a ce zalikuma mimma allimani allamani rabbi wannan kun ga waɗannan ana magana da mutum biyu kun ga wannan yana daga cikin abin da ubangiji ne ya sanar da ni tun da ana magana da mutanen duniya ne gaba ɗaya sai Allah ta'ala ce zalikumullahu wannan fa shine Allah tabaraka wa ta'ala fa anna tu'fakun to dan me ake kawar da ku daga barin gaskiya ake canza muku tunani ku kama wani Allah ku rabu da Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake kuma shine falikul isbah wanda yake tsago da ainihin wato safiya asbah waja'ala al-laila waja'ala al-laila sakanan ya kuma sanya dare a matsayin sakanan wato gurin hutu gurin wato ainihin wato sitira gare ku waje alal laila sakanan wa shamsa wal qamara husbana Allah tabaaraka wata'ala ya sanya dare ya zamto wato gurin hutu gare ku gurin sitira gare ku ya sanya rana da kuma wata husbanan a matsayin lissafi wato dan ku yi lissafi ta yadda za ku gane kwanakin sati kwanakin wata kwanakin shekara Allah ta'ala ce zalika taqdirul aziz alim wannan fa shine kaddarawar al-aziz mabuwayi mun dan yi bayani a takaice cewa menene ake nufi da al-aziz buwaya ko wanda yake yafi karfin komai wato ya buwayi kowa da komai subhanahu wataala al-alim kuma shine wanda yake masani anan za mu takaita abinda na fassara mana dai Allah ta'ala ka sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya mu cikin waɗanda zaka sanya su cikin yan aljanna cikin wannan wata ya ubangiji ka amsa mana ibadojin mu ka kuma amsa mana addu'o'in mu ana sake sake tunatar da yan uwa dangane da abin da ya shafi taimako ga ainihin marayu din nan ya yan uwa a taimaka abin da ya shafi hidimar marayu din nan kowa zai iya mutuwa ko da yaushe zaka iya mutuwa kuma zaka iya barin ƴaƴa ko ka bar zuriya kuma zaka iya mutuwa babu ko baka bar kowa din ba ma amma dai wato taimakon maraya yana daga cikin manya-manyan ayyukan alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ni da wanda ya dauki nauyi wanda yake renan wato maraya muna dab da dab kamar tsakanin yatsa da yatsa ne a cikin gidan aljanna da fatan za a taimaka kusan duk shekara zaka ga kwamitin wato marayu za ga ana neman taimako amma an an kammala ƙarshen ramadan sai ka ga abin ɗan tsirit bai kai abin da mutum zai wa shi iya ayansa shi kaɗai shi ma sallah ba iya shi kaɗai wani zai wa ayansa dubu sittin dubu ɗari dubu ɗari dubu kaza dubu kaza gwargwadon abin da Allah ta lahore masa amma sai ga ƙarshen ramadan gaba ɗaya an haɗa abin ashirin talatin arba'in abin da aka tsawo yanzu don Allah wannan ya kamata mu daure kwarai da gaske abinda mutum ya gabatar fa za a sa maka cikin mizanin kyawun ayyukansa ne muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya sami kyakkyawan karshe subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi